إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين uku ga watan rabi'u sani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 26 ga watan julai 1998 idan ba a manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah a inda malam yake karantar da mu dangane da ka'idojin da ya kafa wa kanshi a cikin ainihin wannan littafin don haka sai ainihin malam ya ce وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى so da dama yana magana akan yadda yake tsara littafin ne yace so da dama za a samu wasu lafuzza da ƙarin bayanai a cikin hadisai din da zai kawo yadda yake a wata hanyar babu yace to in haka ta faru fa udifuha ila al-hadith al-warid fi al-qism al-a'la idza amkana insijamuha ma aslihi sai ya zama wannan ainihin ziyada da na samu sai in hada ta da asalin hadisi in dai har zai yiwu a ainihin hada su wa ashartu ila zalika bi ja'liha baina qausaini sai in ainihin sanya wannan ainihin wato ziyada da aka samu a tsakanin kausi guda biyu mustaqilaini masu tsawo haka ba ga su sai ya zana su wato sama in ya zana shi sai ya ainihin yi mishi doro amma mai kwana haka masu tsawo guda biyu to duk inda kaga haka to ziyada kenan duna an unassa alaman tafarrada biha min al-mukharrijina li aslihi idan ya kawo hadisin kamar ya kawo cewa innamal a'malu bin niyyati sai zama misali a ce haka bukhari ya ruwaito shi amma muslim ya ruwaito shi da cewa wa inna ma likulli imrin ma nawa har karshe to in yazo kawai zai ce akhrajahu al-bukhari wa muslim ba zai ce maka ziyada kaza ta muslim ziyada kaza ba a'a kawai sai dai ce maka dan haka in ka je ka duba ta a bukhari ka ganta gajeruwa sai ka ce to cikakkiyar tana muslim kenan shine abin da yake magana sai ce haza idza kana masdarul hadisi wa makhrajuhu an sahabiyin wahidin yace zan yi haka ne in ya zama hadisin ya fito daga sahabi daya wa illa in kuwa ba haka ba ja'altuhu naw'an akhara sai in sanya wannan hadisi ya zama nau'i daban mai cin gashin kanshi mustaqillan bi nafsihi ya zama mai cin gashin kanshi kama tarahu kamar yadda zaka gana ya haka fi adiyati listiftahi wa ghairihi a wajen addu'o'i na bude sallah in za a fara sallah zaka ji an yi kabbara sai a yi shuru ana addu'a to in zo wannan babin zaka ga wasu hadisan ga su asalin hadisin kamar guda ɗaya ne to amma da yake sahabin hadisin da kuma littafin da ya fitar da hadisin daban-daban ne to sai ga ya rarraba hadisan tunda asalin su ba daga wuri ɗaya suke ba albani ya ce wa hadha shay'un azizun wannan wani abu ne mai wahalar samu nafisun wanda yake mai girman daraja la takadu tajidhu haka ba fi kitabin da wahala ka sami irin wannan tsari a cikin wani littafi haka a jere ane ana mai hada maka shi ras sai ce walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar Allah ne kyawawan abubuwa suke cika kaga bai alfahari da ilimin shi ba sai ya ce wannan baiwa da Allah ya mishi wata ni'ima ce ta Allah kawai thumma azkuru fihi mazahib ulama yace bayan kuma na kawo hadisin a sama to a ƙasa in ne takhrijin shi bukhari ya fitar da shi daga kaza daga kaza misali sai kuma in kawo mazhabobin malamai haulal hadisi alladhi kharrajnahu game da wannan hadisi malam wani ya dauki wannan hadisi ya ce kaza malam wani kuma bai ce kaza ba wa dalilin kullum minhum da dalilin kowane malami ma'amuna kashatiha ne ina mai tattauna kowaɗanne dalilai ɗaya bayan ɗaya wa bayani malaha da kuma bayani akan wannan malami ya dace kaza wannan mazhaba ta dace kaza wa ma alaiha da kuma inda wannan mazhaba bata dace ba ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى to sa'annan kuma daga ƙarshe sai mu tsame abin da yake gaskiya ne wanda dama mun riga mun kawo shi tun a can kashi na farko wato in ya kawo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ɗaga hannun shi a tsakanin sujuda misali in annabi ya sujuda ya ɗago sai ya ɗaga hannu to sai ya ce maka misali abu dauda ya ainihin fitar da wannan hadisi sai ya ce hadisin sahihi ne sai ya ce wannan hadisi imamu malik ya bada fatawa da shi imamu kaza ya bada fatawa da shi imamu kaza bai bada fatawa da shi ba imamu kaza bai bada fatawa ba to kaga malamai sun yi sabani kenan to ya zamu mu iya gane gaskiya yace sai mu fitar da gaskiya mu ce imamu maliku da ya bada fatawar cewa za a daga hannu a tsakanin sujuda guda biyu din nan shi ya dace saboda fatawar shi ce ta daidai da wancan hadisi na annabi da muka kawo a sama wato kaga mizani kenan sunna annabi sai ta zama ita ce mizani idan wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ya za mu gane wanda ya dace sai in ya zama muna da abin da yake asali shine tushe in ba haka ba da maganar imamu malik da maganar imamu shafi'i dukkan su matsayinsu ɗaya to amma maganar wace ce waye daga ciki za mu gane ta fi zama daidai sai wanda muka ɗauki magana shi muka gwada muka ga cewa ta dace da ta annabi sai mu ce to ta maliku ta fi ta shafi'i ko ta shafi'i ta fi ta maliku saboda ne saboda ita ta daidai da abin da ya zo qur'ani da hadisi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace wa qad uridu fihi ba'd al-masail ba'd al-masail allati laysa alaiha nassun fi sunnah yace kuma ta iya yiwa wani lokacin ma zan kawo wasu matsaloli a ƙasar littafin na waɗanda suke ba su da cikin ba su da nasi a cikin sunna kamar inda zai kawo magana akan ainihin wasu sun ce za a iya ɗora hannu a ƙarƙashin kirji wasu sun ce akan cibiya wasu sun ce a ƙasan cibiya kaga waɗannan zantutukan ba su da nasi a cikin sunna tabbatacciya yace to zan iya kawo su a wannan ƙarƙashin littafi nawa inna ma hiya minal mujtahidi fiha wani malami ne kawai ya bada fatawa da su to zan iya kawo su a ƙarƙashin littafin amma wala ta da kulu fi mawdu'i kitab fi mawdu'i kitabina hada ba wannan irin maganganun to ba za su shiga cikin asalin littafin mu ba ba za ta hau sama ba irin wannan magana ba za ka ganta a sama ba tunda ba nasi daga annabi amma in wani malami ne ya bada wata fatawa to za mu iya ainihin kawo ta a ƙasa ko kuma ya zama wani malami ne ya bada fatawa akan wata matsala a cikin sunna sai ya zama wannan matsala ya dace da ita ta dace ta yi daidai ya ce a yi kaza ya ƙara sharhi akan wata matsala sai ya zama amma babu wani dalili da ya dogara da shi amma a ilmance sai aka gane matsalar tashi da ya faɗa daidai ce to ita ma ba za mu kawo ta a sama ba sai dai mu kawo ta a ƙasa wato sama ɗin nan duk abin da ka gani to wannan abin tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wani malami na fiqhu yayi ijtihadi ya bada wata fatawa mai daɗi mai kyau a cikin fiqhu misali wanda yake wannan fatawa an ga ta dace to ba za a kawo ta a sama a daidaita ta da annabi ba sai dai a kawo ta a ƙasa in ya zo a nan ɗin sai a nuna cewa daidai ce ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة يتي ياين دي زما القيام به لأسباب قاهرة يتي ياين دي زما بغا وانا لتافي دا كشي بيونا ناشا بغا شي سما دا كسا حكا يد كي غنيش أينزو abu ne wanda yake ainihin ba mai sauki ba mu tsayu da shi a yanzu saboda wasu dalilai da suka fi karfin mu wannan magana albani na yin ta ne kamar shekara 40 din da suka wuce farkon san da ya rubuta littafin ya ce to buga littafin kamar yadda ka ji din nan a ce sama daban ƙasa daban babu hali yanzu ai saboda wasu dalilai da suka fi karfin mu dalilan su ne matsalar rashin kuɗi a wannan lokacin mun fahimci wannan da kyau ko kuma ga kayan buga littafan suna da tsada kuma babu kuɗi da za a buga sai ce faqad ra'ayna an nutbi ash-shatr al-awwal minhu mustaqillan an al-akhar insha Allah ta'ala sai mu ga cewa to ya dace sai mu buga kashin farko din iya zantuttuka da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya so takhrijin su da sauran bayanai na fikihu na malamai kuma wannan daga baya in hali ya samu a buga in Allah ya so shine yake sai mu ga cewa ya dace mu buga bangaren sama din ya zama mai cin gashin kanshi a rabu da ɗayan in Allah madaukakin sarki ya so kuma daga baya a san yadda akai to wannan magana kamar yadda na faɗi yanayin ta a da ne amma a yanzu hali din ya samu har an ci gaba da bugawa fiye da shekaru talatin da suka wuce kuma an da ana buga shi hakan bangaren sama daban bangaren ƙasa daban saboda buga littafi abu ne mai wahala in dai har ba jali kake da shi ba to buga littafi yana da wahala amma in ka buga din kuma za ka samu riba to amma uwar kuɗin da ba a samu aje a buga shi to akwai wahala to in ya zama haka shine sai aka buga iya abin da ya samu a wancan lokacin da hali ya samu sai kuma aka buga shi gaba ɗaya kamar yadda ake so to dama haka ake so in abu ya zafi sai a yi gwargwadon abin da zai sauƙaƙa yanzu ana nan ana ci gaba ana nan ana ci gaba sai ka ga bukata ta biya kamar yadda ta biya din a yanzu sai da ya zama yanzu ba har ma wawa so ma masu madaba'a suke yi masu buga littafi suna roƙon shi arziki ma ya bari su buga ainihin littafin shi yanzu kuma al'amari ya yi sauƙi yanzu har ma abin alfahari ne a ce kai kana ma bugawa albani littafi dan sai ka isa sai waye kai mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa da al'amari ya kai ƙarshe yanzu sai zama ma a riyad ake buga mishi littafi din a can ainihin wato fadar mulki ta Saudi Arabia can kasar Riyadh a Saudiya da shi yasa za ga kamar wannan bugu da ke hannun mu gashi Maktabatul Ma'arif ta Riyadh sannan sai kuma sai kuma al Maktabatul Islamiyya wadda ke can Amman wadda sirikin Albani din ne yake da ita wani da yake auren yar Albani shi yake da ita al Maktabatul Islamiyya tana Jordan ne ba al Maktabul Islami waɗanda suke Dimashq Sham da ke buga mai littattafai da ba amma al Maktabatu al-islamiyatu to sukan buga mashi littafi sun buga ainihin jilbabul mar'atul muslima da littafin adabul zifaf to sai kuma waɗannan da ke riyab su ne waɗanda suke buga sifatin salati da ahkamul jana'iz da silsilar sahiha da silsilar da'ifa da ainihin sahihu targhib da makamantansu wabillahi tawfiq wa sammaituhu yace na sanya wannan littafi suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila taslim ka annaka taraha siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganinta wato zai kwatanta maka sallan ne kamar ga ka kana zaune kana ganinta yadda in ka tashi sai ka yi haka kawai as'alullaha ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan littafi ya zama tsantsar fuska Allah mai girma na fuskanta da shi wa an yanfa bihi ikhwani almu'minina kuma Allah ya sa Allah ya amfanar da ‘yan uwana muminai da wannan littafi innahu sami'un mujibun Allah mai ji ne kuma Allah mai amsawa ne wato ya yi addu'a a kan wannan littafi Allah ya sa shi da kanshi riya ko shirka ko sum'a bata shigo ba ya zama Allah kaɗai ya nufa sannan ya addu'ar bayan haka kuma Allah ya sa ‘yan uwa muminai su amfana da wannan littafi mun fahimci wannan da kyau ko kuma wannan littafi an amfana da shi a ko'ina na ɓangarorin duniyar musulunci har na daga cikin inda aka amfana alhamdulillah mu kanmu da ke masallacin nan muna daga cikin mutanen da suka amfana da wannan littafi domin wannan masallaci shi ne masallacin farko kakaf a nan jihar kaduna da aka fara tsabbaka irin wannan sallah wadda wannan littafi ke ɗauke da ita daidai wa daida insha Allahu ta'ala illa wasu abubuwa waɗanda ainihin ba a rasa kamar yadda bayani zai zo ya gabata a wannan lokaci ne da aka fara yi suka yi zuwa jakan magori ne zuwa filin hasken musulunci ne tambayoyin addinin musulunci ne ba inda ba su buga ba ai ga wata sallah an zo da ita kai wani ma ya kai saboda sharri zuwa ya ce ai ana wata irin sallah a wani masallaci yanzu in aka ɗago daga ruku'u na ƙarshe duk sai a juya a kalli yamma ana addu'a wai duk ya je ya karkatar da wannan labari ne don ya ɓace mu sai mutum ya taso takanas sai ya zo sai gaba haka bane sai ga ai wannan sallah alhamdulillah shi ma da ma zai samu yayi irin ta shi ma da ya more shi ma sai ya shiga layi daga haka sai abin sai ya tsalle kuma sai ya yadu shikenan shehunnai ne malamai ne dagatai ne hakimai ne masu gari ne suka yi ta magana ai ga wata sallah an zo ga wata sallah an zo yan kungiyar izala ne yan kungiyar dariqa ne yan kungiyar brothers ne yan kungiyar shi'a ne dukkanin su suka yi ta magana akai muka ce duk wanda yake da magana akai ai abin mai sauki ne ni muhammad awwal adam ni ne na karantar kuma ni nake yi kuma ni nake limancin ma mu suke bi na ashe matsalar ta zo da sauki muka ce in abin da kuke hawa mimbarin kungiyar izala kuke faɗi mimbarin kungiyar izala ne da duwan kungiyar izala ne kuke wa'azi kuna ɓata wannan sunna to mu zauna da ni da ku mana wannan matsala mai sauki a zauna mana in aka zauna ba faɗa za ku hau ba mu ba 'ya'yanku bane mu ba ɗalibanku bane mu ba bayinku bane Allah muke bautawa ba hawan mu za ku da faɗa ba babu wanda ya isa wallahi ya lullube ni da faɗa ba abin da ya haɗa ni da kai kana musulunci ina musulunci ba ni kakewa ba ba ni ba ba kai nakewa ba da ni da kai dukkan mu fasinjoji ne babu wanda ya dace sai wanda ya je gaban Allah da zuciya mai tsarki shi yasa duk wanda ya zo da wani abu ya ce a ilmance ya kawo dalili haka Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina abin da kuka faɗa in kuna da gaskiya ku kawo hujja qul fa'tu bit-taurati fatluha a zo da attaura a zo a karanta mana muka ce a zo a zauna mana sai aka ƙi shi kenan ba za mu fasa abin da muke ba har abada in barna ce ku zo ku gaya mana cewa barna ce amma wallahi dan kun hau mimbarin izala kuna yi da ku da waɗanda suka hau mimbarin maulidi da na yan shi'a duk ne a wurin mu wallahi babu bambanci comic ala zarratin yadda wancan mai maulidi ya hau yake faɗa da sunna haka kuma faɗa kuke da sunna ba abin da ya haɗa mu da kun fa ku bi sunna ba ba ma goyon bayan kowace kungiya sai kungiyar da take kan sunna kawai ya kamata ku fahimci wannan shi yasa babu kungiyanci a cikin irin tafarkin da mu muke tafiya kungiyanci shine ya zama ba a hana ka ka zauna a kungiya zauna amma kar kai kungiyanci shine ya zama duk abin da ya zama kungiyar ka ba ita ta ka ba ka ce faufo baka yarda da wannan ba wannan shine kungiyanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to aka ce a zauna mana suka ce a aka ce to shikenan za a ci gaba da karantarwa wannan ya tashi ya ce an kawo wata sabuwar sallah duk gaba ɗaya waɗannan ɗin nan duk da kuka ga suna yi to daga nan ne suka kwafa to da in kuka yi kokari in fitina ce in kuka kashe ta daga nan to kun kashe duk inda tere shi hikimar kenan in kuka ku kashe ta daga nan ba babu inda za ku iya maganin ta a ko ina to kana nan kana faɗa da abin zai ga matarka tana yi kana nan kana faɗa da abin zai ga ɗanka yana yi shikenan kaga abin ya zama irin yadda yawa 'yan ɗariƙa kenan shi yasa ya kamata sai ka lura aiki dai da abin da ya zo a sunna ko kuka bude baki kuka ce a tawo a zo a bi sunna da cewa kuka yi a tawo a bi bid'a babu wanda zai saka ku a cikin lissafi kuka ce a zo a bi sunna sunna tana da sharaɗin za a bi ta na farko sai an je an koye ta na biyun an koye ta sai an yi aiki da ita to kuma an zo an yi aiki da ita kuma kun ce ba haka ba to wannan bid'a kenan jama'a mun fahimci wannan shi yasa matsalar tana nan a buɗe har yanzu wanda duk yake da magana sai a zauna menene ya dame ka har kiristoci abin da nake gaya musu kenan fasto ne kai ramran faba ne kai menene ya dame ka game da da'awar mu game da aqidar mu me ya dame ka me aka maka ka kika musulunta me musulunci ya maka menene annabi muhammadu ya maka ka kika bi shi bayan shi annabi muhammadu ya yarda da annabi isa bayan mu mabiya annabi muhammadu mun yarda da annabi isa bayan mu mun yarda da littafin annabi isa annabi muhammadu ya yarda da littafin annabi isa kai menene aka yi maka ba za ka bi wannan addini ba me aka yi maka ba za ka bi annabin ba wani dalili ya saka ka kai ba za ka bi wannan ainihin aƙida da ake bi ba ya zauna ya gaya mana kamar yadda kuma haka muka tuhumce ku matsalar dukkanin ta ɗaya ce yadda ka ga waɗancan kiristoci suka bi su addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma da kake cikin musulunci ka ka bi sunna din matsalar ɗaya ce ai to menene sunna te maka ko kuwa wanda yake wa'azin ne to me maka faɗi mana amma ba haka ba ku kuke raba kan musulmi ku kuke raba kan musulmi domin musulunci ba zai yi ba sai an ba abin da annabi Muhammad ya zo da shi to an zo an ba abin da annabi Muhammad ya zo da shi ka hau kan minbari ka hau kan duro ka yi magana to me aka yi maka ko ko me faɗan ne maka laifi in me faɗan ne maka laifi to dubi girman wanda yake cewa abi mana ka aje shi mai faɗar ka bi abin da ake cewa amma ba haka ba bid'a ta shigo kenan shi yasa sai ka yi taka tsantsan wallahi shedan duk inda baka tunani sai ya bullo maka dan shedan ba zai bullo maka ta inda yake fatan in ya bullo maka ka suɓuce ba akan abin da kake kira shi ne zai tasa ka a gaba ya kokarin ya saka maka rikici akai dan ya ga ya raba ka da wannan abu kuma waye kai da kai saka ce ai ni na fi karfin shedan annabi adamu annabi ne kuma a cikin gidan aljanna yake amma shedan bai haƙura ba sai da ya shiga ya fita ya ga cewa gaba ɗaya Allah ya ce to dukkan ku ku fita daga aljanna sannan hankalin shi ya natsu da aka taho nan din kuma ya haƙura cewa wallahi sai na je na zauna a hanyar ta gari na rinka batar da su Allah ya ce baka isa ba bayina na gari wallahi baka da nasara a kansu sai dai yan banza da suka bi ka to karka ga cewa ai mu ne malaman kasa baki ɗaya ai mu ne shugabanni haba shedan din ne wane ne kai annabi adamu gaba ɗaya shine shugaban ƴaƴan adamu gaba ɗaya shine uban ƴaƴan adamu gaba ɗaya mutane annabin Allah ne a cikin aljanna amma kana ga sai da shedan ya shiga ya fita ina ne kai kana cikin wace kungiya ce zaka ce ba zai bi ka ba kuma akan fannin da kake ganin cewa nan ne ka kware wallahi nan zai biyo ka ba sunna kake sha'awa ba anan zai biyo ka anan zai bi ka ya lalata ka in a aikace ya kafa lalata ka sai ya saka maka shubuha duk duniyan nan babu mai bin sunna kamar ka babu wanda ya san sunna kamar ka shikenan ya lalata ka ka tafi ka je ka karanta littafin ainihin al-maghruri da na al-imam al-ghazali da littafin talbisu iblis na malam abdurrahman ibn al-jauzi ka ga yadda shedan yake bin nau'o'in mutane yake lalata su shi yasa sai kai a hankali 1970s 1980s ku kuke cewa babu abin da za a bi sai sunna kuma muna hango wasu yara waɗanda suna nan in suka taso ba za su saurara ba ko mu muka bi bid'a za su kakkabe mu kuma sai Allah ya zo da waɗannan yaran kuma sai suka kakkabe ku kuma sai kuka ce ba ku yarda ba abin da kuka faɗa ne ya faru kamar yadda Allah yake ba da labari game da Yahudawa yace wa kanu min qablu wa kanu min qablu yastafihuna ala allazina kafaru kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Yahudawan Madina sai su haɗu da su Jabir da mushrikai suna ce da su ai annabin karshe ya kusa zuwa shi muke saurare duk sai mun haɗu mun karkashe kuma guzawan banza ma guzawan wofi ana nan ana nan sai annabin ya zo to sai Allah ya jarabce su kaga tun kafin ya zo sun yi imani da shi yana zuwa da Allah ya tashi jarabtar su sai ya jarabce su annabin da suka sani ne wanda suke nufin ne amma sai Allah ya turo shi cikin wata kabila kaga su kuma jarabawa inda Allah ya jarabce su sai suka ce gaskiya da gaske shi ne annabin amma wallahi tun da ba kabilan ba ne ba za mu ba jabiru ya ce har banzu muke muna cewa ku ne fa kuke gaya mana a baya cewa annabi zai zo in ya zo ku haɗu ku karkashe mu to ya aka yanzu ya zo kuka kafirce mishi mu kuma muka bi shi to kaga matsalar da ta faru kenan wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani ne zo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi Allah yace fala'natullahi alal kafirina Allah da kanshi yace Allah ya tsine wa kafirai albarka to wallahi kwatankwacin haka ne yake neman ya faru da yawa daga cikin mutane su da kansu suke ishara akan cewa nan gaba fa babu saurarawa nan gaba fa babu saurarawa wai su suna ga suna gaya malaman ɗariƙa haka ne ba su san cewa shaitan zai iya biyo musu ta wannan to da Allah ya tashi jaraba su sai Allah ya jarabce su jarabawa dama ma'anarta kenan ai a malam ya san ya ce maka 1 plus 1 zaka ci dan Allah zai ce 1 plus 1 zai ce 1 times 1 domin ka ruɗu 1 plus 1 da 1 times 1 duk ɗaya ne ko ya ce maka abin da ya san zai faɗa maka cewa ka faɗi haka zai faɗa maka in ka ƙetare to ya nuna ka fahimci ilimi kenan jarabawa haka Allah ya jarabci Yahudawa to su ma mutanen maka da Allah ya tashi jarabtar su sai dubi wani ɗa wanda yake maraya ne gidansu ko ne anguwa babu balle dagaci balle hakimi balle a samu sarkin gargajiya na yan uwa ƙayyanka sai aka turo shi gidansu ba gidan masu kuɗi ba ne ba a damu ma da su ba a cikin larabawa sai aka turo shi kuma maraya abin da zai ci ma yana neman ya mishi wahala sai Allah ya ce kuma shine nawa shine za ku bi shi ba to wuta za ku tafi kaga jarabawa sai suka ce yanzu nan Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abi Talib dan me ba a aiko Abu Sufyan ba dan me ga irin su Abu Jahal ga irin su Abu Lahabi manyan mutanen maka da duk duniya larabawa an ji labarin su dan me ba aiko su ba shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalatahu ai Allah shi yafi kowa sani da dacewa da inda ya dace ya sanya ainihin annabta shi kaga jarabawa da Allah ya musu kenan in ba haka ba ai su tun da yazo cikin kabilar su ba sai su yarda da shi ba to su kuma sai a cikin kabilar tasu da Allah ya tashi jaraba su sai ya jaraba su da wanda ba su tunani kamar ku ne hausa yanzu Allah ya tashi zai aiko muku da annabi misali yadda kuka rena yarabawa kuka rena mutanen kudancin zaria sai Allah ya ce ga annabi nan bai rabe da wahala hausa su ci wannan jarabawa wallahi to jarabawa kenan to shi yasa ake son duk sanda abu ya zo sai ka natsu ka natsu dan ka ci jarabawar wallahi in ba haka ba sai kai asara kuma duk wanda ka gani a rayuwar shi sai Allah ya jarabce shi annabi yaqubu da Allah ya tashi jarabta shi sai jarabce shi da wani ɗa da ya fitumi da shi yana son shi shine annabi yusuf aka kama dan aka je aka batar da shi saboda kuka sai da ya ainihin makance sannan kuma ƴaƴan shi na cikin shi ne suka yi mishi wannan sanadin kaji jarabawa ta biyu kuma da ya makance din suka batar da ɗansu zo su rinka bashi haƙuri mana amma da suka same shi yana kuka sai suka ce tafta'u tazkuru yusuf hatta takuna haraban aw takuna min alhaliki har yanzu kana tunanin yusuf sai ka mutu ko kuma gashi ka zama makaho abinda kuma suka gaya mai kenan kuma wannan kalmar kuma ta fi waccan zafi sai ce to ku nake wa kuka ai Allah nake wa kuka to jarabawa kenan annabi nuhu da Allah ya tashi jarabta shi sai mai da ɗan shi ya zama ba ma guje shi kuma annabi ne matar shi ta zama kafira annabi lutu ma haka to jarabawa kenan annabi ibrahima da allah ya tashi jarabta shi sai jarabce shi ta sama sai uban shi ya zama shine shugaban maguzawan garin su to jarabawa kenan to ku ma fa kar ku ce kun wuce wannan jarabawar mu ma fa kan mu ce mun wuce wannan jarabawar duk wanda kake gani a duniya nan kai ce ya wuce wannan jarabawar abinda ake so ka natsu in jarabawar ta zo sai ka ci in ba haka ba sai ka zauna ka koyar da mutum kawa'idi wallahi in ba kai sa'a ban Allah ta hijarab ka tafka sai zama kai kawa'idin kana nan dama da shi kai zama limami a duk garin ku gaba daya shi ko ya wuce ya je ya karatu yanzu sai ya zo ya karantar da muktasar sai ka ce a to yaya aka yi mutum nawa kake ba jali kuma ya biya maka kujerar makka kai ne zaka sai da dan ragonka ko dan tinkiyarka ko dan akwatinka ko dan abinka ka bashi ya je ya jali ƙarshe kuma sai Allah ya wadata shi shi kuma ya zo ya biya maka makka a sai ka ce haba ka isa yaushe aka yi ka yaushe ka samu kuɗin to jarabawa kenan jama'a sai ka haifi ɗa a cikin ka sai fi ka kuɗi sai ya samu sarauta baka samu ba amma duk mutane sun sallama wannan amma mafiyancin mutane sun ƙi su sallama cewa za ka haifi ɗa Allah ba shi ilimi fiye da kai mutane sun ƙi su sallama wannan sai a ce da yaushe karatu yaushe aka haife shi ba ɗan gidan maka mai tubani ba ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu manhajul kitab ya ce tafarkin da littafin zai tafi a kai wato a wanne tafarki za a rubuta littafin wannan littafi za a rubuta shi a tafarkin malaman fiqh ne ko malaman hadisi domin kowane littafi ya kamata ya zama akwai tsarin da yake tafiya a kai misali mai muktasar da ya tashi rubuta muktasar sai ce zai rubuta wannan littafi na muktasar akan fiqhun malikiya fiqhun malikiyan kuma da ya zama ana bada fatawa da shi to kaga anan abu biyu ko uku ya haɗu na farko fiqhun malikiya fiqhun malikiya kuma ba fiqhun malikiya duk dungurungun ɗin shi ba na andalus domin akwai bambanci tsakanin malikiyar andalus da malikiyar iraki da malikiyar masar malikiyar andalus ita ce muktasar da risala da ahalari to wannan malikiyar andalus kenan amma in ka koma ka ɗauki bagada'in iziya to malikiya ce amma ta ƙasar masar in ka ɗauki askari malikiya ce amma ta ƙasar iraq idan haka zaka ga dukkan su malikiya ne amma kowa ya saba wa kowa saboda malikiyar ita kanta daban-daban ce to mai muktasar sai ce zai rubuta littafi a bisa manhajin malikiya sannan ya ce kuma wa ma alaihil fatawa akan abin da ake bada fatawa akai wato akwai matsaloli kenan a malikiya wanda yake malikiya ce amma kuma malikiya ba sa bada fatawa da shi to shi ne muktasar manhajin shi shine sai abin da malikiya suke bada fatawa da shi shi zai rubutu akai to shine shi kuma nan malam zai bayyana mana to wani manhaji zai bi yace walamma kana mawdi'ul kitabi inna ma huwa bayanu hadiyin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi salati yayin da ya zama wannan littafi kadai abin da yake bayani shine bayanin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da sallah kana min albadihi alla ataqayyada fihi bi madhhabin muayyan li sababin ladhi marra dhikruhu to abu ne wanda yake asalari cewa bai kamata in ƙayyade wa kaina wata mazhaba ƙwaya ɗaya ba saboda dalilin da na riga na gabatar tun da dai babu mazhaba ƙwaya ɗaya wadda ta tara dukkan shirya annabi a ciki kuma mazhaba kowace akan samu abin da bai inganta ba to kaga in na ƙayyade wa kaina mazhaba ɗaya a cikin wannan littafi to na kauce daga tsarin da nake tafiya akai kenan wa inna ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam yace abin da zan kawo kadai a cikin wannan littafi shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kama huwa mazhabul muhaddisina kama yadda yake haka ne mazhabin malaman hadisi malaman hadisi sai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suke kawowa ainihin a cikin littafin su sai dai in sun ce za su bi wani tsari ne kamar littattafai masu suna al-musannafat na ibnu abi sheba na abdul razzaq to waɗannan sukan kawo zantuttuka na sahabbai da tabi'ai da isnadan su to a ƙasa malam ya sharhin wannan hadisi yace qala abul hasanatil laknawi الشيخ أبو الحسنات اللكنوي wani babban malami mai mutumin kasar lakno lakno gari ne a kasar india shi yasa wannan wuri haka ake karanta shi allaknawiyu ba wai alkanawiyu ba ba kano bane allaknawiyu mutumin kasar lakno ta kasar india fi imam al-kalami shi ma ya ta'allaqu bil qira'ati khalf al-imami shafi na 156 na wannan littafi ma nasuhu ga nasin magana da malamin ya kawo yace ومن نظر بنظر الإنصاف wanda ya nazari nazari na adalci ya yi dube da bincike da ido-ido na adalci wa gasa fi biharin fikihi wal usul sannan ya yi nutso ya shiga cikin koguna na fikihu da kuma ilimin usulin fikihi mutajanniban li'itisaf yana mai kaucewa daga son zuciya da kuma kin wanda ba a mazhabar shi ko a kungiyar shi yake ba ya zama ya shiga bincike ne dama ka'ida shiga bincike kenan ka shiga ka yi zurfi amma kar ka shiga da nufin cewa kai ga wanda kake goyon baya kuma ga wanda kake ki wannan zai hana maka ka fahimci inda aka dosa game da gaskiya to wanda duk ya shiga bincike game da fiqihu cikin adalci da kuma gudun son zuciya يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصولية التي اختلف فيها العلماء التي اختلف العلماء فيها zai sani sani na hakika cewa mafi yawancin matsalolin fiqhu da na usul waɗanda malamai suka yi saɓani a cikinsu fa mazhabul muhaddisina fiha aqwa min mazahibi ghairihim to zai samu cewa hanyar da malaman hadisi suke bi to ta fi ƙarfi fiye da hanyar da wasu malamai suke bi wadda ba malaman hadisi ba wa'anni kullama asiru fi shu'abil ikhtilafi malam abul hasanati yace kuma ni duk sanda nake tafiya a cikin rassa na sabanin malamai ina ta bincike ajidu qaulal muhaddisina qariban min al insaf sai in samu maganar malaman hadisi ta fi dacewa da abin da yake adalci ne falillahi darruhum alherin Allah ya kai wa malaman hadisi wa alaihi shukurhum Allah ya masa sakamako sakamako na gari albani ya ce kazal asl haka asalin abin yake ba wai ni ne ne musu wannan addu'a ba ni ma haka na kwafo musu wannan addu'a kai fala malam abul hasanati ya ce yaya kuwa zan yi ba zan ce haka ba wa hum warafatun nabi sallallahu alaihi wasallama haqqan su malaman hadisi su ne magada annabi gado na gaskiya ma'ana hadisin da al'imamu abu dauda ya ruwaito da isnadi sahihi da annabi yake cewa malamai magada annabawa to ba kowaɗanne malamai bane sai malaman da suke malaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ne malaman magada annabawa na gaske wa nawabu shar'ihi sidqan kuma su ne waɗanda suke na'ibai waɗanda suka kwafe makwafin shari'a annabi da gaske hasharanallahu fi zumratihim Allah ya tashe mu ranar kiyama cikin tawagan malaman hadisi wa amatana ala hubbihim Allah ya ɗauke mu a nan duniya akan son malaman hadisi wasiratihim da kuma irin tafiya da take-taken malaman hadisi to kaji wannan sharhi da yake nan dangane da waccan kalma da shi ainihin malamin yake cewa wato duk abin da zan kawo a wannan littafi zan kawo ne abin da ya tabbata kamar yadda yake hakan din shine ainihin mazhabin malaman hadisi qadiman wa hadisan sai mu ci gaba ya ce wato wannan ita ce hanyar malaman hadisi tun da ainihin da yanzu ita ma wannan kalma ga ta nan ya mata ainihin sharhi a ƙasa ya ce ƙala subki fil fatawa a shekhu subki ya faɗi a cikin littafin shi alfatawa a cikin mujalladi na farko shafi na 148 wannan kalmar da malam ya faɗi kadiman wa hadisan ga ta yi mata sharhi a ƙasa ya ce ƙala subki fil fatawa a shekhu subki ya faɗi a cikin littafin shi alfatawa kubra alfatawa wato a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da arba'in da takwas ya ce wa ba'adu to bayan haka fa inna ahamma umurin musulmi na sala sallah ita ce mafi muhimmanci daga cikin al'amuran musulmi wato bayan tauhidi kenan domin ba makawa dole a wannan kaidi bayan tauhidi to sallah ita ce aiki mafi daraja yajibu ala kulli muslimin lihtimamu biha wajibi ne kowane musulmi ya baiwa sallah muhimmanci والمحافظة على أدائها يكما كلا game da yin sallah wa iqamatu sha'airiha da kuma tsayar da ainihin ibadoji na ita sallah din kamar yadda suke wa fiha umurun mujma'un alaiha a cikin sallah akwai al'amuran da suke ainihin malamai sun haɗu a kansu la manduha anil itiyani biha babu makawa sai ka zo da su duk malaman musulunci sun haɗu a kansu kamar me kamar karatun ainihin fatiha a sallah malaman musulunci baki ɗaya sun haɗu kan cewa karatun fatiha wajibi ne lallai farilla ne to ba makawa sai kayi wa umurin akwai wasu al'amura kuma ikhtalafa ulama fi wujubiha malamai sun yi sabani game da cewa shin waɗannan abubuwa wajibai ne ko ba wajibai ba misali kamar karatun sura a sallah shin karatun sura wajibi ne ma'anar wajibi sunna ce mai ƙarfi ko sunna ce mustahabbiya in an ce sunna ce mai ƙarfi to in ka bari da gangan sallah ta ɓaci in ka bari da mantuwa to za ka yi ƙabli kenan in kuwa an ce sunna ce wadda take mustahabbiya in ka bari da gangan to ba komai sai dai baka samu ladan mustahabbi ba to balle kuma ka barta da mantuwa kaga ba komai kenan to kaga kamar irin waɗannan al'amuran akwai abubuwan da malamai suka yi saɓani game da wajabcin su wa tariqur rashadi fi zalika to hanyar da mutum zai biya shiryu game da irin wannan abu da malamai suka yi saɓani game da hukuncin wajabcin shi amrani al'amura biyu ne hanya biyu ce za ka bi imma an yi taharrar khuruja min al-khilafi in amkana ko dai mutum ya yi iya ƙoƙarin fita daga wannan saɓani in zai yiwu wa in ma yanzuru ma saha an nabi sallallahu alaihi wa sallama fa ya tamassaku bihi ko kuma mutum ya dubi abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riko da shi jama'a an fahimci haka ko hanyoyi biyu ne ko dai na ɗayan ka ga malamai sun yi saɓani kai ƙoƙarin ka fita daga saɓanin ka ɗauki abin da ka ga yafi natsuwa a zuciyarka ko kuma ka dubi menene ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama kai aiki da shi ya dace da maganan malaman nan ko bai dace daga ko ɗaya ba tunda dai ya dace daga abin da ya zo daga annabi da inganci to kai ɗayan hanyoyi biyu malam ya ce fa ya tamassaku bihi fa idza fa'ala zalika to in mutum ya aikata haka kanat salatuhu sawaban to sallar shi ta zama daidai salihatan mai nagarta dakhilatan fi qawlihi ta'ala ta kuma shiga cikin maganar Allah da Allah yace fa man kana yarju liqa'a rabbih wanda ke fatan saduwa ta gari da ubangijin shi falyamal amalan saliha to ya aikata aiki na gari to tunda mutum ya zama ya yi iya kokari ya bi abin da yake ganin ya fi natsuwa a zuciyar shi to malam yace sallar shi ta zama ta gari kenan ko kuma mutum tunda ya dubi me ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sallar shi ta zama ta gari kenan qultu ni albani albani ne littafi sai na ce wal wajhu thani aula fuska ta biyu din nan da malam ya kawo ita ce ta dace a bi bal huwa al wajib kai ita ce ma dai dole لأن الوجه الأول domin fuska ta farko din nan cewa kai kokarin fita daga sabanin malamai ma adami imkanihi fi kafirin min masail tare da cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba a cikin matsaloli da dama la ya tahaqqaqu bihi amruhu sallallahu alaihi wasallama bin wannan abu to ba za ka iya kuma tabbatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli misali malamai sun yi sabani wannan ya ce ka ɗora hannunka a ƙirji in ka zo sallah wannan ya ce ka ɗora a ƙarƙashin ƙirji wannan ya ce ka ɗora a kan cibiya wannan ya ce a ainihin saman cibiya ƙasan ƙirji wannan ya ce a ƙasan cibiya wannan ya ce ka saki hannunka wannan ya ce duk wanda kai ko ka riƙe ko ka saki ko kan cibiya ko kan ƙirji ko ƙasa duk sallah ta yi to yanzu in kana son ka fita daga wannan saɓani yaya za ka fita daga wannan saɓani ya zama ka ɗauki wata magana daga cikin nan ka dace daga abin da annabi ya zo da shi kaga wannan in dai dan a ce dubi wanda zuciyarka ta natsu ne to wani ba ma a ilmance zai duba ba sai duba to shi kenan wanne ne zuciyata ta natsu sai ya ce to zuciyata ta natsu da wannan wannan kuma ya ce shi kuma zuciyar shi ta natsu da wannan to kaga bin irin wannan abu da zai ce shi zuciyar shi ta natsu da shi to mutum ba zai tabbatar da umarnin da kuma annabi ya cewa ku yi sallah da kuwa ga annabi ba domin ta iya yiwa ka ɗauki abin da yake bai dace da ainihin abin da annabi ya a sallar ba don haka su kansu waɗannan masu ba da irin wannan fatawa su in an yi saɓani duk wanda ka ɗauka ya yi ga cewa a aikace su da kansu ba su yarda da wannan maganar ba a zance ne suke faɗin ta wurin fatawa don inda za ka gane haka shine za su ce duk wanda kai ya yi amma kana zuwa da wanda ba shi suke a kai ba to sai su ce a kore ka daga masallacin sai su ce eh mun yadda amma zai kawo fitina ne a ku ba kuka ce duk wanda aka dauka daidai ne to daidai ta taba kawo fitina tambayar da ake muku kenan ana bin ku bashin amsar wannan tambayar ya ahlal bid'i wal ibtida ma'ana ku kuka ce duk wanda aka dauka yayi sai aka dauki sabanin wanda kuke akai to da shi kenan in wani jahili zai tambaye ka algafa ta malam na ga wasu sun zo sallah suna yin jilsatul istiraha mu kuma gashi nan bamu taba ganin kana yi ba sai malam ya ce a ai daidai ne ai duk wanda aka dauka yayi to yanzu malam shikenan sai ya ce eh to kaga ya tafi akan waccan magana ta shi kenan to amma zai faɗe ta ran da aka je aka ce to malam na ga wasu suna jilsatul istiraha sai ya ce daidai ne to amma tunda za ta kawo fitina to kada a yi ayya ka warware maganarka anta munaqidun fi qaulika da sai ka ce to shikenan tunda ai mun ce duk wanda aka dauka yayi to shikenan to don haka wannan magana ita kanta bankaura ce imamu malik da kanshi ya ce shirme kenan zantuttuka guda biyu suna dukan juna a ce duk wanda aka ɗauka yayi ya ce wa mal haqqu illa shay'un wahidun ya ce gaskiya a ba ɗaya ce ya ce la ya tarraddad ba ta canzawa ka duba littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri an-numari shi ya rawaito wannan magana daga imamu malik Allah ya shiryar da mu mala yace li annahu fi hadhihi al-hala domin a irin wannan hali da za a ce ainihin wato ka dubi abin da kake ganin daidai ne don ka fita daga cikin saɓanin malamai satakunu salatuhu hatman ala khilafi salatihi sallallahu alaihi wasallama tabbas sallar mutum za ta zama saɓanin sallar annabi kenan fata'ammal dan haka sai ka lura dan haka duk sanda aka yi saɓani to sai ka dubi me ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama tuta iya ka ce to ai mu ba mai karatu ba ko ba kai karatu ba ai jahilci ai ba ba hauka bane jahilci wannan da ya tashi ya ce jama'a mu ba za mu zaɓa abin da muka saba yi ba iyaye da kakanni tun da ake wa'azin ƙasa baki ɗaya haka ake ba da fatawa duk ya gama faɗan wannan wannan kuma sai ya ce abin da ya sa muka ce haka saboda mun samu a cikin alkur'ani Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ai ko da kake jahili kai ba mahaukaci bane kai da ji ka san da gaskiya take wancan ya ce haka aka saba tun ana wa'azin ƙasa baki da ake faɗe duk shekara goma sha tara da suka wuce wannan kuma yace ga abin da aka samu Allah ya ce annabi ya ce wato tun da qur'ani ya sauka ga abin da Allah ya ce wannan kuma yace tun da aka fara wa'azin ƙasa baki da ko dadewa ne wanne yafi tun da dai da dadewa yake sanya kwatanta wancan fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu wannan kuma shekara goma sha tara ne ko ashirin kawai misali ko da a hankalci balle wannan cewa ga abin da ya zo daga Allah daga annabi wannan kuma yace duk malaman mu fa ga abin da suka ce sun ce fa kada a yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a mutane ne suka zo suna yin as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallar su na ƙarshe duk haka suke yi da aka ce a ai wannan ya saba abin da ya zo a cikin sunan abi dauda da sunan nasa'i da mudawwana ta imamu malik da isnadi sahihi sai suka ce har ƙasar maka ma haka ake yi sai ce Allah ya saka muku da alheri da ku da mu da mutanen maka da malaman mu da malaman ku gaba daya amma wannan annabin da aka haifa a ƙasar maka dai ga yadda ya ce ai a kiran sallar farko ya ce ayi as-salatu khairu minan nawm shi yasa wannan a kiran sallah na biyu to mazhabi ne wannan kuwa shari'a ce shehu dan hodiyo kuma a cikin littafin shi hidayatul tullab ya ce in aka samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba a kiran shi mazhaba sai a kira shi shari'a ya ce wajibi ne ala kulli mutadayyinin bil islami an yatba'ahu duk wanda ke bin addinin musulunci ba maguzanci ba inda aka ce daga annabi shehu ya ce dole ne ka bi wannan ba a kiran shi mazhaba shi yasa ana yin jilsatul istiraha a sallah ana yin qabdu a sallah ana yin kaza a sallah wannan ba sunan shi mazhabar shafi'i ba abin ya fi karfin shafi'i ya fi karfin malaman shafi'i abin ya fi karfin sahabbai wannan sunan shi shari'a saboda ya zo ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da shafi'i ne da maliku da ash-shafi'i wanda ke bin shafi'iya da al-maliki wanda ke bin malikiya da kowanne iri ne kai ma damar kai musulmi ne to wajibi ne sai ka bi wannan abin to shine ka bi musulunci kenan amma to wannan ba mazhabin mu bane shikenan da ku da yan dariƙa duk addinin ku ɗaya kenan ku je ku duba littafin hidayatus sultan ila muslimi biladi yaban ash-sheikh muhammad nasiruddin al-albani zai zo da wannan littafi zai zo zai hujja da shi a nan gaba wannan malami ya ce duk sanda aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce ai kuma ga abin da maliku ya ce a'a to ai wannan Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce ka ce a'a mu muna nan dai gaskiya na maliku nan zamu bi ya ce da kai da ɗan ɗariƙa duk ɗaya ne kuma wallahi azimi haka maganar take kar ka taɓa bambance wannan da bambanci da ɗariƙa domin ne ɗariƙa shine sun ƙago wasu abubuwa ne da suka samo daga shehunansu suka watsar da na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya aiko shi shine ɗariƙanci to sai ya zama kai ma kuma sai ka kawo wasu daga limamanka sai imam malik alheri sai karantar da mutane kuma suka ce in kun ga kuskuren mu ku aje ku yi mana addu'a za mu zo za mu karanta waɗannan nasoshi ko yau ɗin nan ko a gobe insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu malam yace wa qad ahsana man qala haqiqa malamin da ya rera wannan waka yace ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu masu aiki da hadisi da karatun shi su ne mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama ko da kuwa ransu kansu su gangar jikinsu bata zauna da annabi ba to dai sun sahabci annabi sun zama sahabban annabi ta wajen aiki da shi sun samu wannan darajar tunda suna aiki da zantukan shi wannan magana a ƙasa gata a shekul albani ya ce min inshadil hasan ibn muhammad min niswi na daga cikin waken da wani babban malamin hadisi yayi mai suna alhassan dan muhammad an niswi an niswi ma'ana shi nasaba ce zuwa ga annisa'u mata amma annasa'i da kake jin ana cewa rawahun nasa'i wasu na kuskure suna cewa rawahun nisa'i ba nisa'i bane rawahun nasa'i zaka ce saboda nasaba ce zuwa ga anguwarsu nasa sunan anguwarsu nasa to sai a ce annasa'i wannan ku anniswi na mata kenan kama rawahu al-hafiz diyauddin al-maqdisi fi juz'in lahu fi fadl al-hadith wa ahlihi kamar yadda yake wannan waƙe da kaji to al-hafiz diyauddin al-maqdisi shi ya ruwaito shi a cikin ainihin wani littafi nashi mai suna fadl al-hadith wa ahlihi jama'a ku dubi waƙa ce albani ya hujja da ita amma sai da ya kawo ta inda aka samo ta da isnadin ta zuwa ga wanda ya yi ta waƙa wannan sai yasa malaman hadisi suna da wannan ka'ida duk abin da zaka kawo sai yasa malaman hadisi malaman larabci na hadisi kamar su al-Imam al-Harwi da al-Imam Abu Ishaq al-Harbi da makamantansu kalmomi ne za su fassara na larabcin da ke cikin hadisi amma sai sun kawo da isnadi isnadi addini ne kamar da Imam Malik ya ce isnadi addini ne idan babu isnadi babu addini ba za a karba ba duk mutumin da ya kawo sai a ce ina isnadi babu sai a ce to shikenan zauna ba za a karba ba malam muhammad nasiruddin al-albani ya ce walidhalika to don haka fa innal kitaba shi wannan littafi sifatu sala sayakunu insha Allahu ta'ala jami'an li shatati ma tafarraqa fi butun kutub al-hadith wal fiqh zai zama ya tattaro hadisai da ainihin zantuttuka waɗanda suka warwatsu a littattafan hadisi da na fiqhu mabambanta al ikhtilafil mazahibi duk da sabanin mazhabobin su duk littafi na hadisi na mazhaba albani yake zai bi ya tattaro min malahu alaqatun bi mawdu'ihi matakar dai wannan ainihin wato littafi ko wannan magana ko hadisi na da alaka da abin da shi yake son ya magana akai bainama la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayyu kitabin aw madhhabin tare da cewa ka sani babu wani littafi da za a ce duk gaba ɗayan abin da ke ɗauke da shi gaskiya ne ko kuma duk mazhaba to don haka ba za a ainihin makale wa littafi ɗaya a ce daga nan za a ɗauko ba kowane littafi sai albani ya duba ya ga me gaskiya da ke ciki game da sallah sai ya ɗauko kowace mazhaba me gaskiya da ke ciki game da sallah sai ya ɗauko don haka za ka ji ya ɗauko daga hanafiya daga shafi'iya daga malikiya daga hanabila da sauransu duk za ka ji ya kawo yace wa sayakunu al-amilu bihi insha Allah mimman qad hadahu Allah kuma wanda duk ya aiki da wannan littafi in Allah ya so zai zama daga cikin mutanen da Allah ya shiryar da su limakhtalafu fihi min alhaqi daga cikin sabanin da mutane suka yi to shi zai zama Allah ya shiryar da shi akan gaskiya bi iznihi da iznin Allah wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda ya ainihin so zuwa ga ainihin hanya wadda take miƙaƙiya wannan shi yake kira iktibasi kana cikin magana sai ka ɗauko wata aya ta Qur'ani ko wani hadisi ko wata waka sai ka jona amma an kace qala Allahu ta'ala ko qala Rasulullah ko qala sha'ir to wannan ba a kiran shi iktibasi iktibasi shine a cikin maganar taka sai ka narke wata aya sai ku wuce tare wannan wata gwaninta ce a cikin ainihin ilimi al-Imam Suyuti yana da littafi da ya musamman akan haka ya ta buga misalai cikin Qur'ani da sunna da maganganun su Imam Malik da sauransu cewa suna yin iktibasi wannan aya ta zo cikin suratul baqara aya ta 213 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ثم inni hina wa ba'atu hadha manhaja li nafsi kuma ni albani na san cewa tunda na sanya wa kaina wannan hanya nace ita zan bi wa huwa tamassuku bis sunnati sahiha shine riko da sunna mai inganci wa daraitu alaihi fi hadha alkitabi wa ghairihi kuma na gudana akan haka a cikin wannan littafi da ma wani littafin daban mimma sawfa yantashiru bainan nasi wanda yake ainihin in Allah ya so nan gaba wannan littafi zai yadu ainihin a cikin mutane insha Allahu ta'ala an Allah maɗaukakin sarki ya so ya ce kuntu ala ilmin na san cewa annahu sawfa la yurdi zalika kulla tawa'ifi wal mazahib na san cewa dukkanin mazhabobi da ƙungiyoyi wannan irin tafiya tawa ba za ta yarda da su ba wato irin wannan tafiyar tawa to ina sane da cewa ba za ta yarda da dukkanin kungiyoyi ba da mazhabobi ku fahimci abin da yake nufi cewa riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sahihiya kowace iri ce in dai daga annabi ne ta inganta to shi ya yarda kuma zai aiki da ita to yace dukkanin kungiyoyi da mazhabobi ba za su yarda da wannan ba kuma wallahi tallahi haka ne abin ya faru yanzu wannan magana ya faɗe ta kamar shekaru 40 da suka wuce daga baya kuma hakan ta bayyana ga shi kan shi ma musamman din domin ya zo ta rubuce-rubuce da ainihin kasar-kasar yana faɗi a cikin wa'azozi irin waɗanda suka rinka mishi raddi akan haka yan ƙungiyar ikhwanul muslimuna ne yan brothers kenan yan ƙungiyar shi'a ne daga iran ne ko daga iraki ne ko daga kuwait ne yan mazhabi ne waɗanda suke bin mazhabin hanabila ne daga saudiya ne waɗanda suke bin mazhabin shafi'iya ne waɗanda ke bin mazhabin hanabila ne malikawa ne yan ɗariƙar tijjaniya ne yan ɗariƙar kadiriya ne yan nakashe bandiya ne yan ainihin wato aljama'atul islamiyya ne ta su ainihin maududi yan waɗannan masu yawo ne waɗannan indiyoyi da suke yawo suna tafiya a ƙasa ɗinnan suna ainihin wa'azozi dukkanin su sai da suka yi ca akan shi haka ne ma nan da muka zo muna ainihin tafiya akan wannan manhaji na riko da sunna yan kungiyar izala ne yan kungiyar tariqa ne yan kungiyar shi'a ne yan kungiyar brothers ne yan kungiyar baruwansu da addini ne yan iska ne yan daudu ne karuwai ne kowa sai da yace wannan hanya ba ce mishi ba wallahi kuma ka duba ka gani haka ne dan me domin shi ma mai sunna haka ta faru gare shi sanda annabi ya zo duk gaba ɗayan duniyar kafirci sai da suka haɗa a kan shi kowa ya manta da da shi suka zo suna faɗa da shi har ƙarshe suka aika da junansu goron gayyata suka taho yakin ahzab yakin ƙungiyoyin kafirci dukkansu a da can faɗa suke da junansu shi yasa Allah ya ce lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina ba su gushe ba a da can dukkaninsu da mushrikai da ahlul kitabi gaba ɗayansu ba su gushe ainihin akan rigingimu da abubuwa da suke ba sai da gaskiya ta zo musu a lokacin ne suka haɗu baki ɗaya sai suka ce ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to haka yanzu ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka ku fahimci wannan magana yake cewa kuntu ala ilmin na san cewa annahu sawfa la yurdi zalika kullu at-tawa'if wal madahib wannan irin tafiya da na ce zan yi ba za ta yarda da dukkan ƙungiyoyi da mazhabobi ba bal sawfa yuwajjihu ba'dhum aw kathirun minhum alsinata ta'ani yace na san ma ba da dadewa ba wasu daga cikin su ko kuma mafi yawancin su za su fuskanto ni da harshe na zargi wa kalaman launi ilayya da kuma alkalima na zargi su ta rubuce rubuce a kaina game da haka wala ba asa min zalika alayya albani yace in dai ni ne babu laifi akan haka don haka ya kamata kai ma za ka ɗauki wannan manhaji ya kamata ka fahimci abu ɗaya wannan ƙa'ida ya kamata ka fahimce ta kowa zai faɗa da kai in a nan najeriya kake ka tabbatar da haka ƙungiyar izala da ɓangarorinta gaba ɗaya za ta yi faɗa da kai ƙungiyar ɗariku da ɓangarorinsu gaba ɗaya ƙungiyar shi'a gaba ɗaya gwamnati gaba ɗaya kowa zai ji cewa kai ba kai mishi daidai ba saboda mai kai gaskiya kai kake hari duk wanda ya kauce za ka ce wane ya kauce duk wanda yake kan daidai zaka ce wani yana kan daidai to daga nan ne sai yan waɗannan ƙungiya su ce au ai ma ya goyi bayan yan dariƙa kuma waɗancan kuma sai su ce au yau kuma kaji kuma ya goyi bayan gwamnati wannan kuma sai a ce a kuma ya ce gwamnatin kuma ba musulma ba ce sai a ce to ai rasa ma wai ina ka fuskanta haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai Allah ya ce innakum lafi qaulin mukhtalif kuna cikin zantuttuka masu saɓani da juna kowa yana faɗin abin da ya so game da shi wannan yake boka ne wannan yake dan sihiri ne wannan yake rufa idai mana wannan yake kaza wannan yake ya saba iyaye da kakanni wannan yake ya ce kaza haka suka yi ta zantuttuka shine Allah ya dunkule zai ce kuna cikin zantuttuka ku da kanku ba ku iya hada magana kwaya ɗaya akan akan shi ba to ya kamata ka san wannan ka ɗauki wannan manhajin sannan na biyu ya kamata ka zama mai dangana ka zama jarumi duk garin nan su tare su ne maka raddi ka rabu da su karkace in sun yi maka raddi kai kuma za ka dawo kai musu raddi to bukatar su ta biya in suka yi maka raddi akan abin da ka faɗa ka ci gaba da inda kake karatun gobe in ka zo ka manta da su dama so suke yi wa dunai tudhimu fayudhimuna so suke in ka sassauta su sassauta idan ainihin suka yi maka raddi sai ka zo kai musu raddi to karatun da zaka ci gaba kana bayyana aƙidoji na gari da hanya ta gari kaga ka dakata kenan ka koma raddi to bukatar su ta biya kenan to wannan haka ainihin aiki ne na yahudawan faransa da jamus da ingila a lokacin da duk aka samu wani babban malami ya taso sai su shagaltu sai a samu wannan dan iska ingila sai zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sai a samu wannan a jamus sai zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ainihin in kai kuma ka shagaltu da yi musu raddi sai ka daina abin da kake dama su so suke su shagaltar da kai daga ci gaba to sai ka ki shagaltuwa da yi musu raddi sai ka ci gaba da faɗin abin da kake faɗi wallahi sai ka gajiyar da kowane dan bid'a sai kowa alƙalamin shi da tare da shi ya ƙasa ya watsar da alƙalamin wannan kaga ya zama dan iska wannan kaga ya zama kaza wani ma gaba ɗaya ma sai da yana sallar wallahi wannan misali salih sai da ya faru gare mu muna da awanan kowane masallaci su ma sai suka sa wa'azi wannan zikiri wannan wa'azi wannan tamsiri wannan hadishi wannan fikihu gashi nan suka yi ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan kowa sai ya yi shi ya kafe kif kamar an yi ruwa an ɗauke tun da dama ba Allah suka nufa ba imam malik ya rubuta mawaɗa aka zo aka ce da wata malam wasu sun rubuta mawaɗa su ne maka raddi suna warware abin duk da ka faɗa sai ce a ku bari da shan Allah shi yake tashi wanda idan Allah shi yake zartuwa ina sauran mawaɗaɗin da aka yi imam malik raddi ka san su sai dai labari irin haka saboda ba a yi su da tsarkin zuciya ba ba a tashi yin su dan Allah ba sai da wani ya rubuta sannan aka ce a tashi a ture shi to shi yasa wallahi faɗa da gaskiya ba naku bane musamman da kuka ce ku sunna ba ku bi wallahi babu jafa'i a duniya mutum ya ce yana izala kuma ya ce yana faɗa da sunna ka gama faɗa da bid'a kuma ka dawo kai da sunna ka zama mujrimi kenan ka zama dan ta'adda kai to kai komai faɗa kake da shi kenan ka gama faɗa da sunna ai bid'a kuma ka zo kana faɗa da bid'a da sunna Allah ya kiyaye to shine malam yake cewa fa'in ni a'lamu aidan domin ni na san cewa har wayo anna irba'an nasi ghayatan la tudrak yardar da mutane gaba daya ka gamsar da mutane gaba daya wannan abu ne wanda yake ba za ka iya kaiwa matuƙa ba jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan misali salih yana tabbata tun mutane na firamare ake buga misali da wani dattijo wanda yake yana son ya nuna wa dan shi yadda al'amarin duniya take sai ya ɗauko jaki ya ce zo mu tafi suna tafiya ainihin sai suka ce to shikenan yanzu abin da za a yi kai tun da kai ne karami ka hau wannan jaki ni kuma in kora dattijo yana korawa suka zo za su wuce wasu mutane suna wucewa sai suka ji ana gulmar su kai wannan yaro bai da imani zamani ya lalace kai ka dare ɗerere sama wannan dattijo yana korawa suka tafi sai uban ya ce wa yaron kaji ko yace eh da suka sake juya suka wuce sai shi dattijon ya hau yaro ya kora suna zuwa wani wuri kuma sai aka ce dubi dattijon banza yana wahalar da dan shi dan na kasa fa ka gani ka gani dubi dan Allah da suka tashi kuma sai suka ainihin sake sai suka hau jakin gaba ɗayansu suna zuwa wani ƙauye sai aka ce kai waɗannan mutane ba su da imani su biyu jaki ɗaya jaki na tafiya da ƙyar nan ma yake kaji ko yana koya wa ɗan darasin duniya ne wai ba yadda za ka ka gamsar da duniya da suka tafi suka tafi suka tafi da za su shiga wani ƙauye sai ya ce muke kiɗi jakin mu ɗauke shi aka suka wuce sai aka ce dubu wasu mahaukata can ƙarshen mahaukata sun ɗauki jaki madadin su hau da suka wuce sai ya ce abin da zamu yi mu kora jakin mu mu tafi a ƙasa ana zuwa sai aka ce dubin su sakararru wai sun bar jakin yana tafiya empty su kuma suna wahala a ƙasa sai ya ce to kaga yadda duniya take to na kawo muku wannan ne misali akan anna irba'an nasi ghayatan la tudrak gamsar da mutane ka kai matuƙa kowa ya maka salati ya maka tafi ya yabe ka abu ne wanda yake ba zai yiwu ba wa anna man arban nasa bi sakhatillahi wa kalahu Allahu ila nasi kuma wanda ya nemi yin abu domin ya yardar da mutane ta hanyar fushin Allah to sai Allah ya kyale shi shi da mutane din kai kana ta laliban menene za ka yi ka yardar da mutane yan dariƙa ne suka gayyace ka sai ka naɗi don gajeje ka riƙe sanda ka samu carbi mai tuta ka tafi kane kana wai don ka gamsar da su yan izala kuma sun gayyace ka shikenan sai a naɗi sai kuma a naɗi sai a saki wutsiyar shi a baya sai a tayo da dagaggen wando to wannan ana son a gamsar da su kenan yan brothers ne suka yace ka da yan shi'a shikenan sai a je a ɗibo ayoyi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna ga mutum yana mazurai da tabaran shi wai dan ya gamsar da su to wannan babu abin da ke kaiwa sai ga fushin Allah don kai kana son ka gamsar da mutane ne dan a cikin waɗannan guda uku din nan lalle dai ɗaya akan shirya yake sauran kuma batattu ne to kuma kai kana son dukkaninsu su yarda da kai to lallai za ka ɓata kenan ɓata ko in ta haɗu da shirya to ɓatan ce take rinjaya shirya in ka ɗibo najasar fitsari ka haɗa ta da ruwa sai wannan fitsari sai kashe wannan ruwa duk tsarkin shi to don haka sai ka tsaya a fuskar gaskiya kawai kowa ya zaga ya bari kowa ya zaga ya bari kowa ya zaga mai raddi yayi mai komai kai sai da ya kai fa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana kamar shekara talatin a duniya sai da ainihin irin waɗannan malaman na shehunan ɗariƙa da sauransu suka ba da fatawa akan cewa jinin shi ya halatta a kashe shi a nan dimashku sham ɗin a lokacin a nan sham yana sham yana matashi shekara kamar talatin haka sai da suka ce ya halatta a kama shi a kashe shi saboda mai an je masallacin juma'a ya ji irin waɗannan hadisan nasu zai yi tambihi kuma a tazo a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza ka je ka karanta littafin ulama'un wa mufakkiruna araftuhum littafi ne wanda yake tarihin malamai waɗanda ainihin suke rayuwa a wannan zamani to ya kawo tarihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ciki ya kawo wannan magana saboda haka aikin aiki ne shi ma annabi ba zai da suka yi hukuncin kisa ba suka ce ya halatta jinin shi ya halatta ya zagi gumaka ya zagi shehunna ya zagi kaza Allah ya kiyaye to wannan hadisi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace at-Tirmidhi wal Qada'i وابن بشران وغيرهم سوسك رويتوشي وقد تكلمت على الحديث وطرقه في تخريج أحاديث شرح العقيدة الطهاوية البانية أتكن تخريج دنيا للتاب شرح العقيدة الطهاوية نابين أينهم مثلا وأن حديثي نإنغانشي ثم في الصحيحة فأنا أتكن سلسلة صحيحة لما تدبو بيو دقريئك دشاء وبينت أنه لا يضره آه وقف من أوقفه na bayyana cewa riwayar da ta zo ta wannan hadisi don akwai riwayar da ta zo cewa hadisin mawqufi ne sahabi ya faɗi ya ce wannan ba zai ainihin cutar da wannan hadisi ba wa annahu sahahu ibn hibbana kuma na bayyana cewa ibn hibbana ma ya inganta shi wato hadisin ya zo ta hanya biyu ne wata hanyar sahabi ne ya faɗi wata hanyar kuma wani sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to sai wasu malaman suka ce to wannan hadisin ma ba marfu'i bane mawqufi ne shine malam yace a'a sun hukunta hanyar da suka samu ne amma ni na samu hanyar da ta tabbata annabi ne ya faɗi wannan hadisi sai mu koma musamman ci gaba yace walillahi darru man qala alherin Allah ya kai ga malamin da ya rera wannan waka yace walastu binajin min maqalati fa'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ar wa man dhal ladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhum bayna khafiyatay nafarin yace walastu binajin min maqalati fa'inin ni dai na san ba zan kubuta daga maganar mai zargi ba mai zargi in dai mutum ya kafa maka kahon zuƙa to ba yadda za ka yi sai ya zarge ka walau kuntu fi gharin ko da kuwa na kaurace mutane na je na shiga cikin kogo ala jabarin ala jabalin akan dutse wa'ar wani babban dutse in je in samu wani babban dutse in ce tunda surutu yayi yawa mutane sun fitine ni na ce kaza na ce kaza to bari in kaurace in shiga wani dutse kawai a kogo in ta ibada sai a ce yana can ya haukaci ya tafi bayan dutse haba shi hudai wasa ne nan ma sai an yi zargi ya ce wa man zallabi yanju minan nasi salima wane ne zai kubuta daga zargin mutane ya zama shi salin alin mutane ba sa zargin shi babu wannan walau gaba anhum baina khafiyatay nasrin ko da ya ɓoye ya je ya shiga ainihin tsakanin haƙarƙarin nasar mikiya mikiya tsuntsu ne ƙato da a ce misalin mutane suka fitine ka ka je ka zauna a kogon dutse sai dai sun yi gulmar ka in suka fitine ka ka samu wata mikiya ta sauka ka je ka makale mata ta tashi da kai ka bar garin sai dai sun zarge ka ce ai haba mun yi mishi kuciya bar garin mun fahimci wannan da kyau ko gashi a ƙasa yace alkhawasi din nan yace rishatun idza dhamma ta'iru janahaihi khafiyat yace wasu yan gashina ne wanda in tsuntsu ya ainihin wato daga fukafukan shi sai gansu sun buya wa takunu wara alqawadim sai su zama ainihin wato a bayan ainihin wato abin nan daidai cinyoyin wannan tsuntsu ma'ana daidai wajen inda cinyar tsuntsu take za ga akwai wasu irin gasu yan ƙanana ƙanana kamar ɗan ƙaramin tsuntsu to yadda za ka shiga ɗan wannan saƙon ka makale haka mikiya ta tashi da kai sai sun zarge ka ne ya ce to amma fa hasbi annani mu'taqidun anna zalika huwa tariqul aqwam ni dai ko da na san za su zarge ni to ya ishe ni tunda dai na riga na san cewa wannan hanyar da nake bi ita ce hanya mai kakkiya allazi amara Allah ta'ala bihil mu'minina wadda Allah ya umarci mu'minai da ita wa bayyanahu nabiyuna Muhammadun sayyidul mursalin kuma ita ce annabin mu annabi Muhammad ya bayyana wa huwa allazi salakahu salafus salih kuma wannan hanya ita ce ainihin magabata na gari suka bi min sahaba wa tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dhum da waɗanda suka zo bayan su wa fihim al-a'immatul arba'a har ma da isu limamai guda hudu din nan da Maliku da Shafi'i da Ahmad da makamantansu imam malik har bulala sai da aka yi mishi akan bada fatawa akan sunna Allah kai mu karatu na gaba zamu baku labarin wannan matsalar fatawa ya bayar game da sunna sai da aka yi mishi bulala ɗari imam malikun da kake cewa an saba mishi shi kanshi duk wanda ya bi sunna ka'ida kenan tunda su kansa annabawan wasu kashe su aka yi الذين ينتمي اليوم الى مذاهبهم جمهور المسلمين yace har limamai hudu din nan suna akan haka suke waɗanda a yau ainihin mafiyancin musulmi suke danganta kansu ga mazhabobin su wa kulluhum dukkanin su muttafiqun ala wujudi tamassuki bi sunnati sahiha sun haɗu akan cewa ai riko da sunna ingantacciya wa ruju'i ilaiha kuma a koma a bi sunna wa tarki kulli qawlin mukhalifuha da kuma barin duk wata magana wadda ta saba wa sunna mahama kana alqa'ilu aziman duk girman mai wannan magana suka ce a bar magana shi a kama magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wasallama a'zamu domin sha'anin manzon Allah ya fi girma wa sabiluhu aqwamu hanyar manzon Allah ta fi miƙewa ta fi ƙarfi walidhalika to dan haka fa in niktadaitu bihudahum ni na ainihin bishiriyar su wa ktafaitu atharahum kuma na bi hanyar su wa tabi'tu awamirahum bitamassuki bil hadith na bi umarnin da suka yi na riko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko da hadisin ya saba zancen su wa laqad kana li hadhihi al-awamiri akbar al-athar fi nahji hadha an-nahj al-mustaqim yace wannan umarni nasu to yana da tasiri mai girma akan irin wannan hanya tawa da nake bi umarnin waɗannan malamai ne wa iradi an